الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم شر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه شما دي يو lahadi uku ga watan safar wata na biyu kalandar musulunci hijira alaihi muhammad sallallahu alaihi wasallam shekara da dubu daya da dari hudu da arba'in da biyu wanda ya daidai da ashirin da daya ga watan tara miladiya haihuwar annabi isa alaihi salam shekara da dubu biyu da ashirin kuma wannan shine darasi na takwas a cikin wannan littafi mai albarka نظم متن الآج الرومية نا شرف الدين يحيى الأمريطي رحمه الله تعالى wato littafin da ya waƙe shahararren littafin nan na nahau wanda aka fi sani da azurumiya kinan karatu ne wanda ya shafi nahau domin tsaya a ƙarshen babu alamatul khabbi za mu tashi farkon babi na gaba babu alamatul jazmi dama muna bayani ne akan alamatul i'rab alamomin li'irabi to daga cikin alamomin li'irabi mala yace akwai aljazmu wanda aljazmu tana shiga ne wuri ɗaya kawai shine ga alfi'ilul mudari alfi'ilu al-mudari ko dai al-mujarrad ko kuma wanda yake yana da illa a ƙarshe mutallul akhir ko kuma daga cikin al'afalul khamsa wayannan guda uku su ake samun jazama gare su imma bi sukun wa imma bi bil hazf ko dai da sukuni qarara ko kuma da shafe wani harafi wal jazmu fil af'ali fi wal jazmu fil af'ali bis sukuni aw hazfi harfi illatin aw nuni bala yace wal jazmu jazma tana tabbata bis sukuni ayita da sukun aina fil af'ali a cikin ayyuka duk da yana nufin alfil mudari amma ya kawo shi jami'i saboda tajawuzan saboda rura wake amma kamata ya kawai yace fil fi'li ko kuma fil mudari wal jazmu fil mudari bis sukuni to baitin kuma ba zai kai labari shine matsala amma dai fil af'ali anan karka dauka a cikin ayyuka gaba ɗaya yake magana yana magana ne akan al-fi'lul mudari da surorin sa guda uku da muka yi bayani aw hasfi harfi illatin aw nuni hakanan jazama takan zo wani lokaci tare da shafe harafin illa harfin illa kamar da zai ambata uku ne akwai alwawu almadmu ma qablaha alalifu almaftuhu ma qablaha alyawu almaksuru ma qablaha wanda su ne hurufin illa hurufu illa eh harufa na rashin lafiya ga kalma ke don asalin al'illa shi ne almaras rashin lafiya to duk kalmar da ta haɗu da wa'annan harufan ɗaya daga ciki to ba ta da lafiya kenan zama alamomi ne guda biyu ko dai as-sukun ko kuma hasfu harfi illa aw nuni ko shafe nuni فحذف نون الرفع قطعا يلزم في الخمسة الأفعال حيث تجزم ما ليتي فحذف نون الرفع شافي نون نرفع يلزم قطعا يلا زما واجبي ينكي babu wani tambaba kai tsaye wajibi ne in dai za a yi jazaman to dole dai a shafi ne nunin raf'i a ina في الخمسة الأفعال أي في الأفعال الخمسة يا جبا تبدا الصفة على موصوفها الخمسة صفة لي الأفعال شيني موصوف كما تأتي في الأفعال الخمسة هذا هو الأصل kama mai waƙe bai da zaɓi yadda wazani ya tafi da shi haka zai bi dole haisu tujzam amma haka sani ɗan uwa ba ko ina ne ake yin wannan ba sai inda za a yi musu jazama sai inda sannan ne za ka shafe nunin rafi ya zahabuna sai ka ce lam ya zahabu fa'in lam ta fa'adu asalinsa ta fa'adu ne amma tun da lam ta shigo to dole a shafe nunin rafi to shi ne yake bayani وبالسكون نجز مضارع عن سالم من كونه بحرف علة ختم وبالسكون هكا اجزم كي جزمة بالسكون تريد السكون مضارعا ده فعل مضارع أما بكوني با سالم فعل مضارع إنك يوكبتا من كونه بحرف علة ختم wato an cika shi da harafin illa a ƙarshensa an rufe shi da harafin illa a ƙarshensa harafinsa na ƙarshe illa to yanzu ya kubuta da wannan sannan ne za ka yi masa da aljazmu bis sukun kamar lam yalid wa lam yulad ya zahabu sai ka ce lam ya zahabu saboda ni bai da harafin illa a ƙarshe bai da harafin illa ba a cika shi da harafin illa ba to me ne harafin illa malam imma bi wawi naw bi ya'in aw alif wa jazmu mu'tallin biha an tanhar imma bi wawi akwai fi'ili wani lokaci yakan zo da illa da wawun kamar ya gazu ya gazu zai ambata nan gaba wani lokaci aw ya'in ko kuma ya'un kamar ya hatari wani lokaci aw alif yakan zo da alif kamar yakhsha wannan shine misalin fi'ili wanda yake mu'talli eh fi'ili mudari'i mu'talli ko dai da wawun ko da ya'un ko alif to shi ko ya ake mai jazama tunda ita muke magana anan wa jazmu mu'tallin yin jazma ga fi'ili mu'tallu al-akhir biha da ita harafin illa an tan hazif shi da ya shafe harafin illa in wawance shafe ta yagzu sai ka ce lam yagzu lam yagzu ya tadi sai ka ce lam ya tadi lam ya tadi yaksha sai ka ce lam yaksha harfin illa ɗaya za ka shafi babu iskali ba matsala ko wa nasbu zi wa win wa ya'in yazharu wa ma siwahu fi salasi qaddaru wa nasbu amma yin nasba zi wawin ga mu'tallu alwawi almu'tallu alwawi fi'ili wanda yake da rashin lafiya a ƙarshen sa amma na wawo kamar ya gazu ya da'u to in ya zo mahallin nasaba shi ya za a yi masa shi ne ya ce ya zaharu eh fatan sai ta bayyana kawai nasaba din sai ta bayyana ya gazu sai ka ce lan ya gazuwa ya da'u sai ka ce lan ya da'uwa a gaba iskali amma in ja zama ne to sai ka shafe sai ka shafe wawan din waya'i haka in al-mu'tallu al-ya'i ne illa saya'un ce kamar ya taji ko sai ka ce lan ya hatadiya lan ya hatadiya ba za a shafi harfa illa sannan nasba din za ta bayyana to me yasa ake bayyana nasba ga ya'un da wawun suka ce li khifatiha li'annaha khafifa ba ta da nauyi sosai ba irin damma bace amma kaga damma kaddara ta ake ya hatadi to zaka kaddara damma ba ya hatadiyu zaka ce يغزو با يغزو هذا فيه نوع من الثقل shi yasa ta malamai sai suka tantance tsakanin wayan abubuwa guda shi kuma jazama dama an faɗi ya za ka yi sai ka shafe ta jarra ita kuma dama ba ta shigan fili kaga ba a magana kanta to shine ya zahabu yana bayyana nasaba din ziwawin ga fi'ili wanda ya kare da wawun wa ya'in ko wanda ya kare da ya'un in har an samu nasibi ya gabace shi don ba haka kawai ake wafi ilimin mudari na su ba sai an samu ne ɗaya daga cikin nawasibu al'ashara guda goma wayanda za su zo nan gaba ina fatar an fahimci wannan wa ma siwahu fi salasi qaddaru amma abinda ba nasaba ba shine wa ma siwahu ko fi salasi qaddaru to kaddaru malamai ko laraba suna kaddara shi fi salasi a cikin wa'annan afa'al guda uku ko dai wanda ya kare da ya'un ko wanda ya kare da alif ko wanda ya kare da wawun kenan dhamma eh wa masu wahu din yana nufin ad-dhamma misali yaghzu zaka kaddara fa'il mudari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu al-muqaddara eh على الواو منع من ظهورها الثقل لأن الواو يسقط تحريكها بالضم وهكا إما يهتدي كتشي فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الياء منع من ظهورها الثقل لأن الياء يسقط تحريكها هكا إن يخشى كتشي شما فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر لأن الألف يتعذر أي يمتنع تحريفها تشيني في الثلاث misali ga a cikin guda uku ɗin ko ga almu'tallu alwawi ko ga almu'tallu alyai ko ga mu'tallu alif wa ma siwahu amma abinda ba na saba ba ita jazma da ma an yi magana kanta ko babu iskali to shine kaddaru malaman nahawu ko larabawa sukan kaddara ta fa nahwu yaghzu yahtadi yakhsha khutim bi illatin wa ghayruhu minha salim to fa nahwu irin misalin yaghzu kace yaghzu yana yaki yahtadi yana shari'a yakhsha yana jin tsoro ubangijinsa to kaga dukkanin su kutim kowanne daga cikin su an cika shi bi illatin ko da harafin illa na farko an cika shi da wawu yagzu na biyu an cika shi da yawo ya hatari na uku an cika shi da alif amma wa gairu to wani wanda ba shi ba min hasalin to shi ake kira salim ma'ana salima min al'illa shi ya samu lafiya bai da rashin lafiya kamar ya zahabu ya ƙarau ya jilisu ya ƙa'udu da makamantarsu wa illatul asma'i ya'un wa alif fa nahwu qadin wal fata biha urif to yanzu zai shiga bayani akan alismul mu'tallul akhir yanzu an gama fi'ili me za a magana suna eh suna shi ma kashi biyu ne akwai sahihul akhiri akwai mu'tallul akhir kamar yadda fi'ili kashi biyu ne akwai sahihul akhiri akwai mu'tallul akhiri wa to shine wa illatul asma su kuma sunaye rashin lafiyan su illa su ya'un wa alif kenan babu wawu sabanin fi'ili su suna kawai ana samun suna mu'tallu bil wawi mu'tallun bil wawi ana samun mu'tallun bil alif amma ba wawu فنحو مثال قاض لفظ قاض أصل القاضي كو هذا أكوي ياو والفتى سوري شما كاكا أكوي الألف بها أولي to da wannan an ka san su da shi ma'ana su ma an san su da wannan illat eh guda biyu kadai eh wawun ba ta shiga sai ga fi'ili to malam maganar li'irabi ba tunda na hauda ma yana tahiya da li'irabi ko dole sai an sai ana yana li'irabi li'irabu kullum minhuma muqaddaru fiha walakin nasbu qabi yazharu to shine malam yace i'rabu kullum minhuma to li'irabin kowanne daga cikin su su eh mala ya ce su sunaye yake magana muqaddaru ana gabatar da shi da wanda ya kare da ya'un da wanda ya kare da alif shine minhu ma yana koma zuwa gare su fiha a cikin ta walakin sai dai nasbu qadin ya zaharu shi wanda ya kare da ya'un to nasbarsa za ta bayyana kamar yadda aka samu a fi'ili mu'tallun bil wawi mu'tallun bil ya in yazo nasibi sai aka ce nasbarsa ta bayyana to shi ma haka alismu al-mu'tallu al-akhir bil ya ana kira ne alismu al-manqus alismu al-manqus saboda haka duk suna manqusi in yazo mahallin nasba to nasaba za ta bayyana misali zaka ce ja al-qadi wanda zaka kaddara damma ko yawa marartu bil qadi za ka kaddara jarra amma nasba ra'aytu al-qadiya ra'aytu al-qadiya saboda ita ma anan tana da sauki ba ta da nauyi eh to da ka an bayyana ta li khifatiha saboda tana da saukin lafazi ba wahala ko to shine yabhab tana bayyana wa qaddaru thalathatal aqsami في الميم قبل يا قبل الياء من غلامي كما دكانن الحركات na suna الثلاثه guda uku da ar-raf'a da an-nasb da al-jarr ko al-khabb duka waɗanga guda uku kashi-kashin guda uku malam yace wa qaddaru malamai suna kaddara su ko kuma laraba suna kaddara su fil mimi gamimun ma'ana ga suna wanda ya kare da mimin kuma an raba shi ga ya'ul mutakallim qabla ya qabla ya ikami ya'un min gulami misali gulami kace yaro na hmm asalin sa gulamu ne ya kare da mimin sannan ga yan mai magana gulami eh bi ma'ana haza gulami hmm yawwa to zaka ce gulami gulami khabarun ne ko za ka yi lirabinsa a matsayin khabar eh gulami khabarun ne limubtada'in mahzufin taqdiruhu hadha eh wa huwa marfu'un wa alamatu rafihi ad-dammatu al-muqaddara ala kagani alama qabli ya al-mutakallim shine mimun mana min zuhuri hashghalu al-mahalli bil harakati al-munasibati lil ya'i وهي الكسرة وهو مضاف وياء المتكلم ضمير بارز متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه تعال باك إلي رابس haka in ka ce ma ra'aitu gulami shi ma haka zaka yi irabi ra'aitu fi'lun wa fa'il gulami zaka ce maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi الفتحة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة للياء وهي الكسرة هكا إن كنت سلمت على غلامي شي بعد ذاك قدر مي يو سلمت فعل وفاعل على حرف جر مبني على السكون غلامي اسم مجرور بألا وعلامة جره الكسرة المقدرة علامة قبل ياء المتكلم منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة للياء وهي الكسرة هذا لك أن قدر تشيني معناه وقدروا ثلاثة الأقسام في الميم قبل الياء من غلام صراحة دك سونا أنك أنك رابع شيء gaya ta mai magana haka za ka yi al'irabin eh saboda haka wannan yana daga cikin al'irabul muqaddar suna wanda aka yi idafarsa ga yan mai magana walwawu fika muslimi ya udmirat wa nunu fila tublawun na ƙuddirat to haka nan akwai a shi ma jam'ul muzakkar as-salim jam'ul salama da aka yi idafa ɗinsa shi ma hawu zuwa ga yan mai magana tunda jam'ul salama li'irabinsa na harafi ne shi ne alwawu ko fi mahallin rafi sannan annasu wal jarru da yawon to sai ya za an yi idafarsa kamar musulmuna eh an ƙara wawan da nunu ko daga muslimun to sai ka zo kana son ka yi idafarsa sai ka ce musulmiya kaga an samu canji to me ya kawo wannan canji canjin wa ainal wawu wa ainal nunu eh a matsayinka na ɗalibi ya gabata ka san su to shine mala ya ce maka walwawu ita wawun din nan ta raf'a ka sani udmirat boye ta an kai amma tana nan amma in mun duba ba mu ganin ta ko ba mu ganin ta to asalin kalmar muslimuna li shi ne asalin larabcin muslimuna li kun ga anan jam'ul muzakkar as-salim ya fita lafiya lo saboda ya kare da wawu ya kare da nuni sannan li harfi jarrin sannan ga ya'ul mutakallim to da aka zo sai aka shafe wannan alif din li takhfif sai ya koma muslimuna sannan da ya'ul mutakallim su suka rage tunda an shafe lamun li takhfif saboda ba za su haɗu ba saboda lafazin yayi sauki sai aka shafe ta to da aka zo ita kuma nuna iwab tun da idafa za a yi zuwa ga mai magana dole a shafe ta da nunul iwab eh shi ne wadda ta zo mi ga jam'ul muzakkar as-salim duk sanda za ka yi idafa jam'ul muzakkar as-salim to wajibi ka shafe nunun din nan iwabun an tanwini fil ism al-mufrad to sai aka shafe ta sai dawo muslimu sannan da ya'u ya'ul mutakallim kaga an shafe mi harafi guda biyu eh ita kuma dalilin shafe ta shine lil idafa ita kuma lamun da muka ambata dalilu hasfiha lit takhfif li lit takhfif saboda haka yanzu ya rage muna muslimu sannan yan mai magana to ita wawu rafi din nan sakina ce sannan yan mai magana ita ma sakina ce والحرفان الساكنان لا يجتمعان في العربية ba a taɓa samun harfa guda biyu kowannen su sakin kuma su zo su gamu a bayi ba ko dai a shafe ɗayan ko kuma a shigar da ɗayan cikin ɗayan ko kuma a yi kalbin ɗayan a mayar da shi wani harafi wannan fuskoki guda uku haka ake ko a shigar da ɗaya cikin ɗaya shine ya zama mushaddada ko kuma a shafe ɗayan gaba ɗaya ko kuma a yi kalbin ɗayan ya koma wani harafi wanda zai yi munasaba da shi wannan mai sukunin ɗayan to wannan fuskokin haka za su to bai yi wa ya idigamin wawun sakina a cikin ya'un a sakina ko zai yi ai ba zai taɓa yiwa ba to shine sai malamai suka ce sai a yi kalbin wawun ɗin sai aka yi kalbin ɗinta sai ta koma yawo ta koma yawo to tun da dama ta wakilci wawon ne kuma saki ne wawon rafi to ita ma wadda an kai kalbin ɗinta ita ma za ta koma saki na so da haka sai ya koma musulmi sannan gayan mai magana to shine sai aka yi idigamin ita ta farkon sai aka shigar da ita ga yawon matakallim sai ya koma musulmiya musulmiya an gani? yawa sai aka yi nakalin don mata mimin don asalinsa muslim mu kaga mabumumin ne to sai aka yi nakalin harakarsa min dhamma ila kasara limaza lil munasaba biliya saboda bai yiwa a samu harafi eh madmumun sannan kuma ya unta biyo baya gare shi haza la yajuzu to in baka san wannan ba ba yadda za a yi ka iya lirabi wannan kalma da ya daga bidiya ba ka iya lirabi din ta sai dai ka yi shirme eh to amma in ka san wannan me aka shafe me aka yi kalbin to ka ji dalilin da ya ce wal wawu fi ka muslimi ya udmirat eh ita ba ba ba shafe ta aka yi ba me yasa saboda an yi kalbin ta ne eh saboda wani dalili to da aka yi kalbin ta kuma sai aka yi idigamin ɗinta shi yasa kaga yawon na mata shadda muslimiya da asali ya ulmutakallim ba ta da shadda ai ma sake dace to ina magana wani eh in ka in ka dauko daga asalinta muslimuna li kaga lamun din ta yi ne hmm ta ja yawon eh to kaka manta da wannan asali fa to yanzu da mun ga ta zo da canza to me kawo ta zo da shadda me kawo shadda din shine dama an idgamin ya uwarta a cikin ta to dama duk sanda an kai idgamul harf fil harf to sai ai mai shadda eh sai ai mai shadda an bayyance eh to ya za a yi lirabi tunda na muku bayani ai bai kamata yi lirabi hmm tunda an ba ku formula al'amru wadih ko ba haka bane to kaga sai ka saya za ka yi kai lirabi hmm muslimuna li muslimiya ya za yi lirabi kai to ire ire eh menene a ya na za ko motsa za kai yanzu tun da ya bayani shi kenan kowa za a bar shi kwakwalwar shi iya je ya zauna ya yi bayani kwata illa amma hikimar yin wannan bayani saboda in ka zo wajen lirabi sai ka yi to akwai ta biyu ita ma wannunu fi la tublawunna quddira ko quddirat wannunu ita kuma nunun fi la tublawunna to a cikin lafazin la tublawunna ko fi amwalikum to ƙuddirat ita ƙaddara ta za a yi eh saɓanin alwawu eh domin latubla wunna fi'ili ne mabniyun ne lil majhul za a jarrabe ku za a jarrabe ku fi'ili ne mudari kenan ko saboda haka shi alamar rafasa shine nunun tunda min afalin hamsa da ba ana magana akan har abin nan lirabi ta ma magana wawu ga jam'ul muzakkar as-salim nan kuma an zo ga fi'ili mudari wanda lirabin sa shine nunu to bari mu gani shi kuma latublawunna shi kuma suka ce asalin sa latublawuna ne nan gani latublawuna haza huwa al'asul an gani? ita naɗin na asali babu ta daga baya ta zo asalinsa latublawuna saboda haka yana da bawon guda biyu akwai ta farko ta asalin kalma ta asalin ita ta asalin kalma ce sannan akwai ta biyu ita ce wawul jama'a ita ce? wawul jama'a to ita asalin ta kalma ita ko ba ita ce asali ba ita na'am ita ce asali amma kalbin dinta aka yi aka mayar da ita alif dama malaman sarfu suna da wata ka'ida duk sanda wawun ta zama mutaharrika wan fataha ma qablaha to qulibat alifan da ka samu wawun har tana da wasali harafin da ke gabaninta kuma yana da fataha eh to sai a juyar da wawan din sai a mai da ita sai a mai da ita alif kun gane wannan eh saboda haka shi karan kan zafi ilil la tubla wunna akwai wawun cikin sa shi yasa Allah ya ce wala tubla wunna ko wala nablu wannakum wala nablu wannakum kaga Allah ke magana ko amma sai aka zo da wawun da nunu tawkidi to wannan wawun ɗin ta asalin kalma ce kuma haraka gare ta tana da haraka shi yasa aka yi kalbin ɗinta aka mayar da ita alif to ita alif ɗin nan da aka juya aka mayar da ita ita kuma sakina ce saboda haka ya zamo a yadda zai zamo kenan latubula wuna haka zai zamo latubla'una an gane haka zai zama to ita kuma alif din nan sakina ce ta haɗu da mi ta haɗu da wawul jama'a wawul jama'a kuma sakin ne to ba za su haɗu ba bai yiwa a rigamin ɗin shi cikin wawul to shi yasa sai aka shafe alif din to da haka wannan alif din an shafe ta to sai rage wawul jama'a ita ta rage ita kuma sakina ce sannan harafin da ke gabanin talamu shi ko maftuhun ne kuma bai yiwa ya ja bai yiwa ya ja wawu to shi yasa sai aka yi naqal sai aka tunkuɗe wannan sukunan na wawun sai aka kawo dhamma wu din nan da kake ji an gani saboda haka wawul wawun din da kake gani anan wawul jama'a ce sannan wannan dhamma din da kake gani ba ta asali bace naqalinta aka yi a gani saboda a samu mi munasaba sannan don ta yi ishara ga abin da aka goyi kamar faɗin Allah ta'ala fala ya suddunaka ai akwai wawon fala ya suddunaka dalin ɗin nan mazmuma to shi ma irin wannan ne irin wannan ne to da aka yi wannan sai ya waye gari latublawu eh na latublawu na saboda haka yanzu abin da ya rage nunin rafi to sai zama na son mu'akka da fi'ilin saboda haka yanzu mun samu nunin guda uku tunda an samu nunin taukiri almusakkala al'ula eh as-sakina was-saniya mutaharrika to shine sai aka shafe nunin rafi sai aka kawo nunin taukiri litawalin nunat saboda bai yiwa harfa guda uku iri ɗaya su zo wuri guda bai yiwa to shi za ka shafe nunin rab'i sai yawa ya gari latubulawunna saboda haka da nunin rab'i huzifat an gane an shafe ta sannan da alif almaqaluba min min alwawi ita ma huzifat harufa guda biyu kenan aka yi ne aka shafe to shi yasa sai yawa ya gari latubulawunna da shi yasa ya ce maka in ka zo wajen li'irabi nunin rabi kuddira sai ka kaddara ta to shi ma za a yi li'irabin sa wannan ladin labul qasam ce ko muwabbi alil qasam hmm to shi shi ma za a yi li'irabin sa shi ba a bari kowa ya wasa kwakwalwa ko ai ba su yi ba kalma biyu ne kawai ba su ma kai ibara ba za a bar kowa ya je ya yi kokari tun da ai rakodin kowa ya ƙara sauraron bayani ya je yaya an kai kalmar ta samu kanta a haka to sannan ne in ka zo wajen lerabi in dai ka fahimci bayanin to lerabi ba zai ba wahala ba to wannan kun ga mahimmancin shi na hawa abin da ya damu da shi ka san qawaid ka san alqawaid wal masail saboda ba lalle bane kullun abin da aka yi maka lirabi shine zai zo kun ga latubla wunna qur'ani to in ka zo tafsiri ya zaka yi dole kai bayani ya an ka ya zama latubla wunna ko rufewa ɗaya za ka yi ka wuce kaga ba zai eh saboda haka sai an kama ji to za mu bari ya zuwa wani sati kowa ya wasa kwakwalwarsa in abin ya buwa ya sai mu taimaka insha Allah ta'ala amma na fi son kowa ya yi kokari da kansa eh ala bau'i ma sami'ta gurgurdo yadda ka fahimta kai ake son kai da kanka karka tambayi kowa in ka tambayi kowa to ba kai kai ba ke hmm sanan za mu tsaya insha Allah abinda muka faɗa zama daidai Allah ya sa bisa albarka kuskure Allah shi yafi سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته